الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkamu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih na ilmul qira'at an gane ko wa alaqatuhu bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ko taujih ilmul qira'at bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah tafsilan wa tatbiqan wanda wannan shine darasin mu ko majalisin mu ko zaman mu na 60 kenan muna cikin suratul tauba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to madalla zamu tashi ne a aya ta wato 47 a cikin suratul tauba a shafi na 194 amma sai mun koma aya ta 46 daga nan ne bayanin zai taso an gari ko wanda yake muna iya bayan daidai insha Allah ta'ala don saboda a fahimci yadda abin yake kafin wannan sai mun dan yi bita kaɗan akwai matsaloli da ya kamata mun dan yi bita kansu matsala ta farko inda mun ka zo wajen innaman nasi'u ziyadatun fil kufr wanda mun ka ce warshi da Abu Ja'far sun karanta innaman nasi'u ziyadatun fil kufr mun ka ce wasu malamai suka ce da nasi'u da nasi'u duk abu guda ne tunda dama alhamza ce ta zo karshen kalma sai an kamida ta ya sai an ka ce innaman nasi'u to jiya mun faɗi taujihi a cikin al'abun namir na Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimahullahu jami'al muslimin kuma muka ce mutum yana iya koma cikin Abdurrul Mas'un ya gani wato akwai magana guda wadda ya kamata mu abin nan kamar innaman nasiyu shi nasi'u muka ce sun ce kamar ismul masdar ya an ce ismul masdar abinda yana bada ma'anar masdar amma harufan shi musu kai da masdar ba shi ake kira ismul masdar an gane ko to innaman nasiyu kenan jinkirta ko innaman nasiyu jinkirta wata sai zama to al-insa'u ake nufi an gane ko jinkirta wata wagga shekara a maida muharram ya koma halat wata shekara a maida shi haram munci shine zance mafi inganci kamar da bayani ya gabata to ziyadatun kufil kufri ƙari ne a cikin kafirci domin halattawa ne da haramtawa wani ke zuwa yayin mutane magana ta biyu wasu sun kace a shi annasi annasiu ko annasiyu wato yana matsayin abin nan ismul maf'ul al mansu'u kina abinda an kan jinkirta to kaga shi zamanin da an ka jinkirta muka ce bai zaman towa ziyaratun fil kufr shi da muka kawo dan su malamai sun kace sai an kaddara ba ko na farko ko na biyu don ma'ana tasiri ko kace inna ma nas'un nasi'i ziyaratun fil kufr kenan jinkirta wata da jinkir da ake jinkirtawa a halatta shi ko haramta shi ziyaratun fil kufr ƙari ne a cikin kafirci don ma'ana ta fito ko kuma a'a ka kaddarta ma na biyu kace innaman nasi'u shi wata kamar lokacin da an ka jinkirta zu ziyadatin fil kufri ma'abucin wato kari ne a cikin kafirci ma yana tattare da kari na kafirci magana wanda mun kamanta ba mu kawo ba ita ce innaman nasi'u yana iya zamantowa fa'ilun ne bi ma'anar fa'il kenan innaman nasi'u wanda ya jinkita ko innamal munsi'u in mun dauke shi daga an sa ayun si'u wato innamal munsi'u sai zamanto shi ma'abucin kari an gane ko wanda yake zuwa ya kara ko ya jinkirta na ana halattawa ko na rantawa ziyaratun fil kufri to nan ma sai ka kaddara ma na farko ko na biyu kenan inna ma nasqun nasi jinkirta wannan ta mai jinkirtawa ziyaratun fil kufri kari ce a cikin kafirci ko ko innaman nasi'u kenan innaman nasi'u mai jinkirtawa zu ziyaratin fil kufri babu cin kari ne a cikin kafirci wanga mun manta ba mu kawo shi abu na biyu wanda kuma ya kamata na manta mu yi bayanin shi nin manta shine cewa a cikin suratul anfal da mun kai taujihi na qira'at wajen in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn ko wa in yakum minkum mi'atun to nan ne akwai sabani na qira'at inda mi'a take dan saboda mai harda ya fahimta mun ka ce imamu nafi al-madani da abu ja'far al-madani da ibn kathir al-makki da ibn amir al-dimashqi sun karanta in takum minkum mi'atun an gane ko yawwa wa in takum minkum mi'atun to nan na an ka samu sabani da na biyu wanda akwai shi ma abin nan ya'un a cikin shi wanda akwai mi'a inda inda ce al'ada khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afa qira'ata asim da hamza da khalaf ko wa alima anna fikum du'afa qira'ata abu ja'far su ba sun karanta wa alima anna fikum du'afa duk bayani ya gabata an gane ko to sai muka abin ga fa in yakum minkum mi'atun sabiratun nan ne qurra sun kai sabani nan ba imamu nafi da abu ja'far da ibnu kathir da ibnu amr sun karanta wa in takum minkum abin nan fa in takum minkum mi'atun sabiratun sauran waɗanda ba mu kawo ba inda akwai 20 da kuma wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi idnillah nan babu sabanin karatu mun ka ce kuma ita lafazi na mi'a inda aka ce ta kun mi'atun an hanka tama lafazin shi mu'annaf ne lafazi ko majalisi wanda suke cewa ko gairu hadisi wanda sun karanta ya kun sun hanka tama sun yi tafkiri shi saboda mi saboda mu'annaf ne ba hadisi ba mun gane wannan magana ta karshe kafin mu shiga cikin karatu aya ta cikin suratul a'raf inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin ko ba haka ba mun kawo bayanai shi ba da taujihi na qira'ata a wajenta aya ta 190 wato da shida kenan muka ce to imamu susi ya karanta kamar jahur inna waliya sai da mun to wali shine an ka kara ma ya ul idafa to amma imamu susi wanda rawi ne na abu amr yana da wasu wajen guda biyu wanda mun ce qira'a ce shadda daga baya na tona ba qira'a ce shadda ba qira'a ce mutawatira an gari ko kuma ce riwaya ce mutawatira tunda shi rawi ne sai zaman to kenan ya karanta inna waliyallahu da ya kunguda waliyallahu mun kace malamai suka ce asalin shi waliyan ne kenan nurin kin ta tanwini ita ce aka shafe sai aka yi fata an kace inna waliyallahu to kuma ya karanta wasu kuma suna ganin ya unguda an ka shafe ta wali an gane ko sai an ka bar ya ul idafa kenan shine magana ta biyu kuma ya karanta inna waliyillah da ya mai shadda guda wanda wasu masu na ganin nan ya'un ta fa'il ita ce aka shafi tun da wali fa'il sai aka shafi ya'un guda sai aka kawo ya'un ibafa sai zama to inna waliyillah an shafi ya'un guda kamar da muka ce inna waliyillah an gane ko ko kuma a'a inna waliyillah shi ma inna waliyin sai an ka shafi nunul ibafa sai aka yi ma ya'un tawali kasa ba sai kuma fahimta ba sai an kabar talilta qa'is sakini mun gani ko to waɗannan abubuwa duka suna buƙatar abin kun mun ce in mun ce inna waliyallahu majibin sallama ina shine Allah in mun ce inna waliyallahu ko inna waliyallahu a riwayat na susi da biyu ko auzur na susi riwaya ta susi da mu ce tun da shi ba ƙari ba ne idan sai zaman tonan ko mu ce ma'anarsa guda da wancan inna waliya tun da an shafi ya'un ya'un ko mu ce a'a asalinta inna waliyan ne allahu akwai wani majibincin lamari ya kawo shi na kira da ta'abi kamar wani ya tambaya wane ne shi allahu shi ne allah subhanahu wa ta'ala mun gane wannan da kyau bawo allah ya taimake mu ayat da zamu tashi akan ta mun faɗa inda allah subhanahu wa ta'ala ce law kharaju fikum ma zadukum illa khabala na Allah yana magana dukan munafiqai da suka fita wajen yaki ko ba haka ba Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadanda sun kai sun kai imani da Allah da ranar karshe ba za su nemi izinin ka ba wajen fita wajen yaki ko ba haka nan ba eh inda ba uzuri gare su tunda in suna da uzuri za su iya nema ko ba haka nan ba ko da a gida ne ko ko za a fita yaki mu'mini suna neman abin nan waɗanda masu Allah yake magana kansu ba don ya ce la yasta adinukan ladina yu'minu billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim ba sa neman izinin manzo sai dai in suna da uzuri su ba da uzurin su sai a karɓa wallahu alimun bil muttaqin Allah ne masani ga masu jin tsoron sa Allah ya sanya mu daga cikin su sai Allah ce inna ma yasta'dinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir dama ko ba a kawo wannan ayar ba tabe mafhumin ta tunda an ci masu neman izini masu imani ba sa neman izini kenan me yake nunawa waɗanda ba su yi imani ba su suke neman izini ko da ba a kawo wannan aya tun da mafumi za a kawo an gane ko ya am- kuma Allah ya faɗe shi karara inda ma yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir kaga ne ya fito karara ke waɗanda suke neman izininka su da su imani da Allah da ranar karshe ba an gane ko izinin fita wajen yaki ko ciyar da duke su don wajen aikin addini su kawo uzuri na ƙarya Allah ce wartabat qulubuhum zukatansu sun yi shakka da kuma Allah ya ce zalika kitabu la raiba fihi a ya an kuma sun kai shakka a'a dama shakka su saboda ba su da imani da shi qur'ani a yadda yake bai dace a shakka a cikin shi ba an gane ko kamar rana ta ta fito an gane ko to in ba kaho bai ganta ba ba ita ta abba da haske ba ido na abbai in ka ga mutum na shakka cikin qur'ani imanin na abbai da ba qur'anin na kamata a shakka cikin shi alarma mun gane eh ta ji sha'ir yace fala gharwa an yurtaba was-subh musfirun idza lam yakun lil mar'i aynun sahihatu fala gharwa nan gharwa ba abin mamaki shine gharwa an yurtaba ay shakka was-subh musfirun rana ta fito idza lam yakun lil mar'i aynun sahihatu inda mutum ya zama to bai da ido mai kyau sai Allah ya ce ni fahun fi rai bihim ya tarar da duniya su cikin ɗaya wasu dama da kan ji an ce fi to ba cikin harkar kuɗi muke mula'ika fi dalalin mu biyu waɗanda suna cikin wato ɓata ke in kan ji fi to ɓanna ka ala kuma sai nuna ana sama ko ba ka da bane to ya tarar da duniya suna ɗemuwa suna kai da kawo malaman zauri sun kace tarar dudun cikin muktasar ɗemuwan mallamai maganganu sun yi yawa walau aradul khuruja Allah ya ce to da sun yi niyyar fita la'addu lahu udda da sun yi masa shirin irin wanda ya dace Allah ce walakin kariha Allahum bi'athahum sai dai Allah ya kyamaci fitarsu in ba'atha shine zabura ba'atha ya tura in ba'atha ya koma lazimi ya zabura da kanshi dafa'a ya tunkuda in dafa'a ya tunkuda da kanshi ya zabura kidan kuna gani ba? Allah ya kyamaci zabura su kenan nan ba zabura irin wannan ba a fitar su wajen yaki fasabbaqahum sai Allah ya ragwanta su wa qila qa'udu ma alqa'idin an ka ce ku zamna tare da masu zama alqa'idin nan na maza ne ko baka nan bari wasu sun ka fassara shi da ku zamna tare da mata a'a ba mata ka dai inda mata ne sai a ce wa qa'udu ma alqa'idati amma qa'idina ku zamna tare da masu zama gida mata da kuma marasa lafiya da kuma yara kanana waɗanda ba su kai wajen yaki ba to sai an kai taklibi janibin dukuri ala janibin ina ba san ku an fahimta ba to sai Allah ne ya ci gaba da bayani kan munafiqai ce law kharaju fikum ma zadukum illa khabala da sun fita tare da kai da ku wajen yaki da ba su ƙara muku komai ba illa khabalan sai lalacewa an gani ko lalacewa al-khabal wani lokacin tana rufin hauka mahbul shine mahaukaci li'annahu fasada aqluhu hankali shi ya baci to illa kabalan ba abinda za su kara muku illa batawar al'amura sai ba mutum Allah ce ya ayyu alladhina amanu la tattakhidhu bi qanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan ba su gus ba su kushe ba ba sa gajiyawa wajen shirya muku banna take sa muku sharri Allah ke mun sani to inda tawjihul qira'at yake sai Allah ce wala awda'u khilalakum an gane ko wala awda'u khilalakum da sun yi gaugawar shiga tsakiyarku khilalakum shine tsatsagiyarku su shiga tsakankanin kuna ganewa da kyau in ka ziba cikin alqira'at wa asaru hafi tafsir wal ahkam na Muhammad bin Umar Salim Bazmul a safha ta 428 an gane ko zuwa ta 429 yake cewa wala awda'u khilalakum akwai kira'a wanda aka ruwaito daga mujahid talibi na ibn abbas radiyallahu an wa an sahabati ajma'in da muhammad bin zaid wala awfadu khilalakum an gane ko awfadu to menene awfadu kinan ma'ana da sun yi gaugawa ba sai ko mun fahimta ba domin al-ida'u wala awda'u shine al-isra'u sun yi gaugawa an gane ko kenan awda'u rikabahum raka'ibahum bainakum da sun yi gaugawar raka'ibahum wato sun yi gaugawar motsar da abin hawan su tsakankanin kenan sai su shiga tsatsage ku su rarraba kenan sai da mutu an shahi maqulu bihi asalin shi ba wai su sun kai gawa ba sun sanya ababen hawan su sun yi gaugawa ba sai kun fahimta ba sannan wala awfadu khilalakum malamai sun kace abinda aka yi da aufadu shine asra'u sun yi gaugawa kuma inda Allah ya ce ka annahum ila nusubin yufiduna suna gaugawa sannan ana cewa wafada da yafidu kidan yayi gaugawa wa aufada yufidu wancan fulati ne wanga rubai ifadan ai ada adwan sari'an yayi gaugawa na fata an fahimci sannan kuma akwai qira'a wanda an karwato daga Abdullahi ibn Zubair wala arqasu khilalakum shi ma malamai suka ce abin da ke nufi asra'u shine da sun yi gaggawa min raqasa fi mashihi ay asra'a ba waccan tarawa ba an gane ko yayi gaggawa war raqsu war ruqsan darbun min al khababi ya an ce ar raqsu ko an ka ce ar ruqsan an gane ko darbun wani nau'i da ba bugu ake nufi ba min al khababi na gaggawa shine khabab kinan dai duk kira'o'in abin da suke nuna ba da kira'ar wala arqasu khilalakum ko wala awfadu khilalakum ko wala awda'u khilalakum duk da suna nuna da sun yi gaugawa motsar da dabbobin su an gane ko su sa musu kaimi ko ba shi ne ke cewa kaimi ba wannan karhin da gehen dabba wanda ana son ta motsa mai dan wani dan tsiri tsiri haka sai a matsa shi sai ta zabura an gane ko to kaji Allah ce wala auda ukhilakum yabghunakum alfitna suna neman muku fitina sharri shasa shi munafiki duk inda yake neman sharri yake ko babu sharrin zai dibi a zai kirkira shi shi yasa sha'iri ya sifanta wadansu mutane masu sharri yace in yasma'u khairan yukhfu in sun kaji alkhairi sai su koyi dan ba su alkhairi shi ya wa in yasma'u sharran adau in sun kaji sharri sun samu abin yadawa إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة yace to kuma wa in lam yasma'u kadab in musu ji alkhairi ba musu ji sharri ba to sai su kirkiro sharrin su yi kariya su yada to Allah ya mu sai wa fikum sama'una lahum Allah yace wa fikum a cikin ku sama'una shi ga ta mubalaga sama' fa'al akwai masu yawan saurare lahum ko ka dauke shi Allahu bi ma'ana ila da cikin ku akwai masu yawan sauraren su shi ko yawan sauraren mutumin banza sai shi lalata ka tun da bai kawo magana alkhairi ko kuma wa fikum sama'una lahum daga cikin ku akwai masu saurare lahum Allahu laysa bi ma'ana ila bi ma'ana ta'li ai sama'una li ajlihi akwai masu zuwa su sauraro muku su sauraro labarin ku don su je su gaya musu tunda akwai munafiki wanda yake za a kunda a cikin gida Allah ce to wallahu alimun bil zalimin Allah masani na game da azzalumai wannan aya tana daga cikin ayoyin da malaman tafsiri suke kafa hujja da ita akan cewa kun san yan falsafa masu filozofi suna cewa ilimin Allah ya kewaye komi amma a jumlace amma bai kewaye suna abubuwa ba a fayyace jumlatan la tafsila an gane ko sai su ce Allah ya san akwai wani misali dan adam amma jijiya nawa a cikin jikin shi ya jinin jikin shi yake bugawa lita nawa a cikin wadannan abubuwa Allah bai san su to kaga wannan kufrun ne bawa kafirci ne karara sai malamai suka ba da cewa kamar wadda aya tana daga cikin ayoyin da ke nuna ihatatu ilmi Allah bi kulli shay ilmin Allah ya haɗe komai sai sun ka ce wato shi Allah alima ma kana Allah ya san abin da ya gabata sannan wa alima ma ya kunu Allah ya san abin da yanzu yake kasancewa wa alima ma sai ya kunu Allah ya san abin da zai kasance zuwa gaba wa alima ma la ya kunu abin da ya riga ya wuce Allah ya san ai wa alima ma lam yakun law kana kaifa yakun abin da ya wuce ya riga ya wuce ku to Allah ya san inda zai kasance to ga inda zai kasance wagga ayat ta bamu wannan labari don waɗanda ba su hita yakin nan ba ai yanzu babu su kwatkwata ko to amma Allah ya bada labarin law kharaju fikum ma zadukum illa khabala da sun fita da ba su ƙara muku kuma har kiyama ta tashi shikenan ba za ta taba tayyaba ma to kuma wa alima ma la yakunu law kana kaifa yakunu abinda yanzu ma bai kasance ba kuma ba zai kasancen ba kuma Allah ya san inda zai kasance to ga yadda zai kasance shine yan wuta Allah yake bamu labari walau tara ifu qifu ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukaththiru bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl wa law ruddu la'adu lima nahu anhu innahum lakadibun kaga kiyama ba ta tsayuwa kuma Allah ya bada labarin abinda zai faru to Allah ya ce da ma an maido su din in ma kiyama ta tsayu to in an maido su duniya ba bari da su sai sun koma akan wannan shigantakar da suke yi da fasikanci da kafirci da shirka kaga bai kasance ba amma Allah ya faɗi ba zai yi ba kuma inda ma zai kasance Allah ya san yadda zai shi sa suke cewa ilmuhu ta'ala wato shamilun bil azmina al madiya wal hadira wal mustaqbala wallahu ya'lamu al ma'dum abinda babu wal mawjud da abinda akwai an gane ko wal mumkin da abinda ke yiwa wal mustahil da abinda ba baya yiwa to da haka dan filosofi karka ta kari can da mai an ji barawon gishi mun yi ta kabu sai Allah subhanahu wata'ala ayin da za mu tashi akan ta gaba ita ce wato aya ta hamsin wato da da uku kenan inda Allah ya ce ƙul an fi ku tsawon aukar hanko ka ce ku ciyar tsawon ko kun so aukar han ko kun ki an gane ko yawwa to nan akwai ƙura da sun karanta abin nan au kurhan imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf duka wanda kufiyu ne sun karanta au kurhan wannan mun faɗa cikin sotun nisa'i akwai wannan ya ayi wallabi da amur zai ilu lakum an tarisun nisa'a karha da kuma can wasu da insani da walidai abin nan abin nan hamalatu ummu kurhan wa wadatu kurha akwai sabanin qira'at to waɗansu ka ce karhan shine abinda an ka cilistar da mutum kurhan abinda mutum shine ya matsa maka ne kenan an fi ku tsau'an in mun ɗauki ma'anar su ɗaya karhan da kurhan sai mu ce ko kun ki ko kun so ko ko tsau'an ko kun so karhan ko da wani ya cilistar da ku kurhan ko ko kuna da kanku kun ka matsa maka ku duk ɗai matacce ya kare ga waya sai Allah ce lan yutaqabbala minkum ba za a kafa muku ba don mi innakum kuntum qawman fasiqina kuma mutane ne fasikai na aramin fasikai kafirai an gare ko kalma ta fasikanci lokacin tana nufin kafirci ko lokacin tana nufin abinda bai kai kafirci ba mi yake nuna muna kafirci take ruhi sai Allah ce wa ma mana'ahum babu abin da ya hana su an tuqbala minhum nafaqatuhum a karba musu ladasu kadiba cikin abdurrul masul an yi sabani ina fa'ilin mana'ahum mana a yamna'u fa'ala yaf'alu ko ba kanan bane babu fataha yaftahu sun ka ce an tuqbala shine wato masdar masdar shine fa'i kidan wa ma mana'a an gane ko wa ma mana'a qabul qabul nafaqatihim kin tunda shi qabul shine matsayin fa'i an dai yi sabani almuhimmu dai babu abin da ya hana a karbi ladan sadaka su illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi kadiya kafaru billahi sun kafirce ma Allah wa bi rasulihi sun kafirce ma manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ai da mutum ya kafirce ma Allah ba abu kasa sai an kama su sallallahu alaihi wasallam in mutum ya kafirce ma manzo ai ba ce an ce ya kafirce ma Allah to sirrin saboda suna raye tare da mutum ba karamin bala'i bane mutum shi na raye zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye tare da shi Qur'ani da suka kuma kafirci ko ba ka ramadi to sai din kawo shi ke Allah ce wala ya'tuna salata ba sa zo musalla ko illa wahum kusala sai cikin kusala suna mashalu eh suna ba su cikin karsashi wala yunfiquna kun ba sa ciyarwa illa wahum karihuna sai ni sai suna kyaba kaji tilas ne ba sani ko mun fahimta to kaga ba don Allah sun kai karihuna ba razuna bane domin muni in zai basuwa yayar idan muka duba wa ma mana'ahum an tuqbala minhu wato akwai qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf an yuqbala minhu sai an ce an yuqbala nan ya zama to tafkiri domin nafaqa shine an ka hankalta ma ai an an tuqbala nafaqatu sai an ka ce an yuqbala kinan sai ya zama to nafaqa muannas ne an tuqbala an hankalta ma muannas ne lafzi shi ko an yi kubala shi ma an kasa mu'annas ne lafzi ghairu haqiqi yazuzu tazkiru wa ta'nisu mun gane ko kenan wannan kenan to an tuqbala minhum nafaqatuhum ko an yuqbala minhum nafaqatuhum a qira'at hamza da kisa'i da khalaf to kuma me yasa an kai tafkir sun kace muannas ne ghairu haqiqi sannan an yi fasl bainal fi'l da kuma al abin nan na'ibul fa'il tunda na'ibul fa'il shine nafaqatuhu to kaje da za a taujihin wannan qira'a wallahu a'lam sai ta to Allah ya ce to aya ta yanzu ayar da za mu tashi akan ta ta hamsin da bakwai amma dole sai mun koma ta hamsin da biyar da ta shidda sannan mu kawo daidai wannan aya Allah ya ce to fala tu'jibka amwaluhu kada ya burge ka ko ya baka mamaki ya mamakar da kai inji malaman zauri amwaluhum dukiyoyin su wala auladuhum ko ƴaƴan su inna ma yuridu Allah dama Allah yana son ne li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya Allah ya azabtar da su da waɗannan 'ya'yan da dukiyar annan rayuwar duniya 'ya'ya ne waɗanda ba su da albarka masu neman kashe uwayensu waɗanda ba ruwansu da uwaye yawwa sannan dukiyar an tara ta amma dukiyar ta zan fitina ɗanka na son shi kashe kashe gade ta matakka na son ta kashe ka 'yan uwan matakka suna jiran ka mutu su masu san da za a yi kuma ga tana asara tana ta samun kamakin ciki na karuwa sai Allah ya ce to mi wata haka an fusu hum sai rayukansu su fita wa hum kafiruna suna kafiru kaga wanda nuna maka cewa da an ka ce innakum kuntum qawmun fasiqina kafiruna ce don ya ce kafaru billahi wa rasulihi kuma yace ni wata haka an fusu hum kafiru dan sai zama to fasikanci yana rubi kafirci a nan wannan aya akwai bayanai masu yawa ba za mu samu damar kawo su ba amma za mu yi ishara wanga aya ta 55 in aka duba akwai irin ta mai kama da ita aya ta 85 a cikin suratu wato at-tauba nan kaga fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum ita ko ta 85 wala tu'jibuka da wawun amwaluhum kuma wa auladuhum ba a ce wala auladuhum sai an ka ce nan inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya can kuma sai an ka ce inna ma yuridu Allahu an yu'adhibahum an ka kawo an an yu'adhibahum biha fid dunya ba a kawo hayatu ba kuma na an ka kawo an sai an ka ce wata zaka an fusu wani kafiru in ka diba cikin at-ta'birul qur'ani na ustad dr fadil samar ra'i da kuma karkashin wannan ayoyin guda biyu da kuma cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun ya kawo balagan dake karkashin su imam ibn ashur shi ma cikin at-tahrir wa tanwir yayi kawo dan su bayanai da suke nuna bambanci al-muhimmu dai a gurguje inda sun kai kokarin bambantawa sun ka ce wagga aya nan tana magana ne kan munafukan da ke da rai shi ya sama an ka ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum an ka kawo wala ta'kidi ne inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum lamun kinnan an gane ko sai an ka kawo lamun ba kawo an ba fil hayatid dunya an ka kawo duniya saboda suna cikin duniya an ka kawo hayat sannan ka ce wata za ka fi mun kafin can kuma ana magana sun rage sun mutu zancen mutu suna akai wala ta salli ala ahadin minhum mata abadan wala ta kuma ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiqun sai aka ce wala tu'jibuka tunda an ce sun mutu to sai aka ce wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum ba sai an yi ta'kidi ba tunda ƙarya ta riga ta kare inna ma yuridu Allah dan sai aka ce an yu'azzibahu dan saboda an yu'azzibahu zai azabtar da su a kawo li yu'azzibahum ba ba a faɗi ta'lili ba dan saboda azabar za su sha an gane ku sai an ka ce fi duniya saboda ba a ce fil hayatul duniya ba su su rige sun barta wata saka ku sun hukka fi wannan dai mutum yana kare biba yawa magana ta karshe wadda zan kawo karkashin ita wannan aya kafin mu je ayar da akwai taujihi cikin ta shine eh inda Allah subhanahu wataala yace wata li yu'adhibum biha fil hayatul dunya imamu suyuti a cikin littafinsa al'itƙan fi ulumin ƙur'an ya yi babi babu muƙaddamin ƙur'an babu muƙaddamin ƙur'an wa mu'akhari ko ko muƙaddamin ƙur'an wa mu'akharu cikin ƙur'ani akwai ayoyi akwai kalimomi akwai jumloli waɗanda wasu malamai suna ganin takadimi da ta'khiri an kai to ya ɗan ba da misalai bai fayyace abin ba shi yasa ma malaman balaga suke yin uslubi na balagatul taqdir wa ta'khir a cikin alqur'ani to wannan wurin yana daga ciki ibnu jarir at-tabari ma da yazo da wannan aya ya kawo cewa akwai wasu malamai sun ce akwai at-taqdim wa ta'khir shamqidi ma cikin al-adb an-namir ya kawo wannan rahmatullahi alaihim wa rahimallahu jami'al muslimin sai sun kace shi fil hayatid dunya shi daga cikin muqaddam wa muakhkhar kenan fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum fil hayatid dunya inma yuridu Allah li yu'adhibahum wa tazhaq anfusuhum kafirun wanda su malamai sun kace wanda sun yarda akwai at-taqdim wa ta'khir wasu malamai sun kace musu yarda ba babu taqdimi wa ta'khir Allah zai azabtar da su da ayansu a nan duniya kun gane ko yawwa to dai ko mun ci akwai taqdim wa ta'khir ko babu duk dai azabar da za su shafa duniya da lahira shike da magana ta riga ta kai mun gari ko yawwa to mu je kenan saboda ayoyin suna jere waɗanda duk akwai taujihat a cikinsu sai Allah subhanahu wata'ala ce wa yahlifuna billahi fi'li mudari'in yufidul hal wal istiqbal suna rantsuwa da Allah innahum laminkum suna cewa su cikin ku suke an gane ko Allah ce wa ma hum minkum su ba cikin ku suke ba ma'ana jikinsu ne ke tare da ku amma zuciyoyin ba tare da ku suke ba walakin nahum qaumun yafraquna shaqiq yace cina daga cikin ta'alif sai dai su mutane ne masu tsoro shine yafraquna ya an ce faraqa ya ji tsoro yafraqu yana jin tsoro kenan ba wancan ne na faraqa ba na tsagewa wa in faraqana bi kumul bahra ka wuri zai ce walakin nahum qaumun yafraquna mutane masu tsagewa yan kama mu tsagi ba haka aka yi ba muna ganewa dalilin da yasa suke rantsuwa ba don saboda sun yi imani da Allah ba ba Allah yana da daraja gari wajen su ba su dai su yi muku rantsuwa saboda sun ga musulunci yayi karhi ba su a gane su ba musulmi bane shi kadai da suke rantsuwa sunan Allah bai da daraja a wajen su Allah bai da kima a wajen su yasa da kaga mutum na yawan rantsuwa zaka iske wani lokacin koda da gaskiya ne bai dace mutum da yawan rantsuwa ba eh kuma wani wuri Allah ce ya halifuna billahi lakum liyudukum don ɗaya koyar da su to ka ku ga mutum da yake neman yarda bayi ba ta Allah ba kafin mun mutum ya halaka ya halifu da lakum litardau anhu fa in tardau anhu fa inna Allah yarda an yakun fasik kun gani ko Allah ke muna sani to madam to nan wanga aya sai kai hattara wani wuri Allah ya kira mu na bakai suna cikin ku wa inna minkum laman la yubti anna daga cikin ku akwai wanda nan minkum ana nufin jikin shi yana tare da ku an gane ko kuma da Allah ce wa ma wa ya hadifu billahi wa ma hum minkum ba yana nufin jikin su bai tare da ku yana nufin a zuciya ba su tare da ku Allah ce to law yajiduna malja'an da sun samu malaba shine malja malaman zauri sun kace makajauta eh mahaka eh aw magaratin koko sun samu magarat kogo au mudakhalan ko ko sun samu wurin shiga imamu yaqub ya karanta au madkhalan ko sun samu wurin shiga daga dakhala yadkhul sai zama to madkhal wato zama to ismul makan an gane ko sauran qurra sun karanta au mudakhalan ko sun samu wurin shiga sai zama to nan mudakhalan mutadakhal daga ta'unci ta'unci an kamar da dalil sai kamar shi mudakhal an gane ko wurin shiga Allah ce la wallau ilaihi da sun juya zuwa ga wurin shigan nan wa hum yajma'una suna gaugawa na fata an fince kidan kaga abin da suka so dai su ta gudu su dai dai kasu haka cikin bala'i shi ko bala'i cin musu zai idan muka duba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsiri والأحكام نفتا أن تكتب الصفحة تريه دا أشرين دا ترى زوة تريه دا تلاتين yake cewa hum yajma'una an yi riwaya daga Amash daga Anas wa hum yajm lawallu ilayhi wa hum yajmazuna yajmazuna bizai an gane ko malamai sun ka ce kenan ya ji ma'una wa ya ji mazuna bi ma'anan wahid ma abu gudana e ya shita duna kenan ma'ana sun tsananta gudu ke wato asalin kalmar jama'a suna cewa jama'al farsu bi sahibihi jam'an wa jima'an zahaba yajri jaryan ghaliba kiran yana gudu ina fata an fice sannan ana cewa kenan wal jumuhu min ar-rijal alladhi rakiba hawahu al jamuhu amma wani lokaci aka ce al jamuhu min ar-rijal shine mutum mai taurin kai alladhi rakiba hawahu wanda ya hausa ran shi ma'ana shi babu ruwa ne fala yukin raddahu ba a yi mai rushi kenan ya ya tafi wa yajma'una ay yusri'una isra'an abin da ake nufi sun yi gaugawa la ya ruddu wujuhahum shay'un ba abin da yake mai rusu sun tahi shi ko ya ji mazuna ƙira'a ce shadda jamazal insanu wal ba'iru wad dabbatu an gane ko ya ji mazu jamzan sun ka ce wa jamza dama fa'ala wani lokacin da wasira ce ta nuna wata hala ta wani abu wa huwa aduwan duna alhadar shadi sun ka ce gudu ne wanda yake wato adu ya an ce adu ana rufin gudu دون الحظر الشديد با gudu mai tsanani kwarai ba wa fawqal unuq an gane ko yana gaban unuq ba ana rufin wuya ba al unuq an kace an yuba'ida baina khutaw shi sanya tazara a tankanin khutaw kama a ce zambiya shi kenan in yana tafiya ko takin shi wa yata wasu fi jarihi ya yi gudu ya dan buɗe kafafun shi yana gudu kenan gudu kama a ce zaki shi ne malaman su shi na zaki da dai sun ruga da gudu suna zoci to kaji yadda wannan kira a take sai dai kira a ce shahada ya ji masu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce au muttakhalan ko lawallau ilaihi wa hum yajma'un idan muka duba cikin littafin majallatu tadabbur ko muce majallatu tadabbur a adadin ta na tara a shafi na 75 zuwa na 76 sai sun ka kawo taukihi na wannan kira sun ka ce da an ka karanta madkhalan wadda kira a ce ta yaqub mun yi bayani muddakhalan sun ka ce to ita kalima ta muddakhal ana iya daukar ta a matsayin ziyada da itnabi sun ka ce kullu ziyadatin fil lafz dukkan ƙarin da an kai malafazi ala aslil ma'ana akan asalin ma'ana wala ha fa'idatun kuma ƙarin nan yana da fa'ida fahiyya itnabul arakin ta itnabi sun ka ce wa ya hasulul itnab shi itnabi yana afkuwa bi sirrin kasira da sigogi daban-daban minha ana yin itnabi daga ciki ziyadatul mabna a ƙara mabna ma'ana kalma ta zamanto an ƙara mata harufa ka qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ce law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahuna sun ka ce an karanta da madkhalan mun ce qira'a ce ta yaqub fi'li sulati dakhala yadkhul sun ka ce an karanta kuma muddakhalan alal itnadi ma'ana an tsawaita kenan al muqaddar kenan nan za a kaddara shi wannan itnabin tunda an kara ma'ana an kara harufa law yajiduna malja'an aw magharatin aw madkhalan to da yace muddakhalan sai da manto aw madkhalan walau tayyiqan ko da sun samu wani wuri na tabbatacce shine abinda itnabin yake nunawa eh sun ka ce wa wajhul itnabi dan an ce wajhu kamar guska amana nufin illa ko dalili ko sababi sur'atul i'tirad bi dhanbihi dan saboda ai gaugawan nuna maka gaugawar zargin su domin aka ce au mudakhalan to in mun fassara shi madkhalan walau dayyikan kaga an yi gaugawa an nuna maka cewa ko da ƴan kafa ƴan karama sun ka samu suna hadawa su yi sa tahiya to mudakhalan mufta'al ban sani ko mun fita ba mufta'al da a fassara shi domin dakhala ya shiga sai a kara alif da ta'u sai a ce it dakhala it dakhala kamar yanzu misali qatala sai a ce iqtatala dakhala it dakhala sai an ka mai da ta'un ta koma dalu an kai qalb kuma an kai idgham sai ta koma id dakhala kenan muddakhalan mutadakhalan na mufta'al sai an ka mai da ta kuma ta'un har yanzu a cikin abin nan ismul makan sai ta koma dalu sai zama to au mudakhalan la wallahu ilayhi wa hum yazmahuna da sun runtuma sun hada sun sun wai sun gudu shike nan ba ta da suka so kenan shi yasa da kaga mutun da kaga mutun in wahala ta same ka yana gudun ka to ka san inda ka aje shi da kaga mutun kuna harka ta arziki da shi kullum ana samun riba yana jin daɗi radda an ka samu kuskure guda ya kasa jurewa kakkare da wannan mutum wanda ita ce kuma ɗabi'a yanzu galibi ta mutane mutum za ka iske kana harkuna harka ta arziki da shi ko wani abu kullum yana samun amfani gare ka amma ran da an ka samu ɗan kuskure ɗaya ba zai iya juriya ba to wannan ba mutum ba ko ɗanka na ko matakka na ko abokinka na ko ma menene kai hasara da wannan mutum saboda rayuwa ta gari a ci riba a yi asara ba sani kowa na fahimta ta ba yawwa yawwa aw muttakhala law law ilayhi wa hum yasbahuna sai Allah ce to wa minhum har yanzu dama ita suratul tauba da kaji wa minhum su din da eh muggan kenan Allah ke mu da tsari sharri yawa eh kafin mu ƙara mu wuce aya ta gaba a cikin majallatul tadabbur har yanzu a wajen muttakhalan a shafi na 40 nan ma sun kawo wani bayani shi na kamata mu fara da shi sun ka ce wato ablagul kalami magana mafi balaga mafi kai matuka aujazuhu fi tamamin aujazuhu wadda ta zo takaitatta mafi zama takaitatta fi tamamin kuma ta cika sun ka ce in kana son ka gane wannan wa kullu qira'atin duk wata qira'a ta qur'ani in tawat asalin in tawa daga tawani an nade abu in tawat ta kumshi ala ma'anayaini akan ma'ana biyu fa hiya min shawahid hadhihi alqa'ida tana da cikin wadannan kalimi sai sun ka kawo daga ciki da an ka ce muddakhalan an gane ko kaga da an ka ce muddakhalan sun ka ce fiha ma'ana madkhal domin an ce muddakhalan ya kumshi akwai ma'anan mashiga kuma an ka ce madkhalan a qira'ata yaqub ya nuhi mashiga sun ka ce az-zarf al-mukhaffaf an gane ko kinan da an ka ce madkhalan zarf ne mukhaffaf kamar kalma ce wadda ba a yi mata shadda ba wa ziyada kuma akwai ƙari da an ka ce mudakhal kinan nan mudakhalan walau tayyiqa kinan yana daga cikin balaga ta qur'ani kalma guda ana iya sarrafa ta kuma ta bada ma'anoni daban-daban kaga aujas kenan yanzu in ba da haka ba sai an kawo ayar a kawo au mudakhalan a kawo au madkhalan amma anan in an to sai a ce wannan kalmar ita ce ta canza ana iya samun ma'anoni daban-daban a karkashin ta mun gane wallahu ta'ala a'lam sai Allah ce to wa minhum daga cikin su munafikan kenan man yalmizuka akwai wanda yake aibanta ka kaji ashe aibanta mutane an saba har da annabawa ana aibanta su ballantana kai imamu yaqub ya karanta manyan muzuka bai karanta da yalmizuka ba yayi mabimun kasra to duka cikin larabci akwai shi ana cewa lamaza yalmizu kuma ana cewa lamaza yalmuzu yana aibanta ka kaga fi ilimu zarigi ne yufidu tajaddud wa takrar ba so guda ba bai ce mallama zaka ba aikin su kenan Allah ce fi sadaqati ai fi sha'ani sadaqat a cikin sha'anin mi sadaqa da an kawo sadaqa za a rarraba in an ba su to Allah ce fa in utu minha in an ba su radu sai su yarda asalin utu utu yuni domin a aqa asalin shi a aqaye daga al-aqa'u ne al-aqa'u asalin shi al-aqa'u wawu ta zo karshen kamar ta alhamza radu asalin radu radu daga radiya yarda ne mustarkin shi ridwan ne radiya kinnar radiwa an gane ko domin masarkin shi ridwan ne ba a ce ridwan ba mai koyon larabci da ilmus sarf raddu ne kenan an ka shafi wawun wadda ita ce lamun kalima fil wazn in an ba su sai su yarda in an ka kawo an ka ba su sai su yarda wa illam yu'tau minha kenan wa illam yu'tayu aslin shi minha in ba a ba su ba idahum yasqatuna sai su kici shi yasa duk mutum kullun kaga shi ya son kullun shi za a ba to ba mutumin kirki bane duk mutumin da kaga shi in ba shi an ka ba ba bai yarda ba da abu yayi ba mutumin kirki bane in garin ku akwai masu kuɗi mutum goma ko ba su taɓa baka ko dala amma suna taimaka ma mutane to alhamdulillah don ko ba a baka ba an ba dan uwanka in ma ba ba dan uwanka da jibi an ba musulmi to don ba a baka ba to yan kai an ka baka ba a bakuwa kuma sai ka ci mutane mutumin kirki ba kenan kai kai ne kai kai na ɗaya an kai makamin yake abin kirki sannan kai ka zauna kai kullun inda a basuwa sai dai kai a baka ka a ba wani alamun zuciya ba ta da kyau kenan muna ganewa yawwa to shi da Allah ce in an ba su sai su ai addinin nan gaskiya ne mun yi- mun yi farin ciki da da- da zuwa annabi garin mu sallallahu alaihi wa alihi sallam a in ba a ba su sai ce kai kusan dama in baki sun kaza ka suna kawo mutane matsala cikin gari wai kaji annabi ba kona ya qulu la in raja'ana min ila al-madinati la yukhrijanna al-'abd minha al-adhab rayuwa ta gari jarabawa baka cewa kai baka da jarabawa waye kai shi sa mata ba ba- masu kyau sai da jarabawa dan wuya ga mace na da kyau tare da jarabawa kana da kuɗi za ka zauna tare da kai kuɗi sun kare kahin ma su kare ka fara tangadi kana jinka gidan alƙali in baka sake ta ba ta yi gidan juju da kai in baka sake ta ba ta tahiyar ta yi wani armi sai ka ja ɗara wata aure da wani ko ta daka kwalba ta sama ita cikin miya kaci hanjinka su kakkace duk duniya babu likitan da zai maka wani gyara ka mutu ko ta sama goma ta kashe ka can gari ka kai ka kai in kuma kuɗi sun ka dawo kuma tana iya zakuwa ta ce to ai kasa abin kaddari na kaddarori na aikin shedan da ka ji aikin shedan da aran ma za ka ai hattara ba kuma wannan mun ce duk haka suke ba wallahi akwai waɗanda kyawun nasu ya kai kyawu amma za su iya zama tare da mutumin da bai da hali ba su masu aure mai halin matun farko kuma kun ba sun aure mai halin in jarba ta su za su yadda su zauna amma wata matukar tana kallon jikinta ta gashi na haske tana da damar da za ta tahiya ta tallata kanta wata ai sabo wata kasuwa ta duniya da ita to auren ka ya mutu Allah kai mun sai tau sai Allah ya ce walau annahum radu ma atahum Allah wa rasul da dai sun yarda da a- da abinda Allah ya ba su da manzon shi wa qalu hasbunallah sun kace Allah ya is ya ishe mu ko ba karan bane ba a damuwa kan abin duniya shi kadai kullum shi abin duniya asalin shi dukiya duk in Allah baka ita in dai bata kare maka imanin ka ba da mutuncin ka ba ta dole in wani yin wani ta wa qalu hasbunallah sun kace Allah ya ishe mu sai utina Allah min fadlihi wa rasuluhu Allah zai ba mu zuwa gaba min fadlihi daga fadlan shi wa rasuluhu da manzon shi inna ila Allah raghibuna mu ila Allah raghibuna ga Allah dai muke da kudi da sun hade wanka kaga inda yace inna raghibuna ila Allah sura da kudi zuwa gari sura a'a mu ga Allah dai muke da kudi duk abinda Allah ya ba wani Allah ya baka abin da shi shi ba wani abu da da in an kace mutum na da miliyan goma a nan kasan Nijar gana aka yi babban mai kudi na da sai ka rasa ma miliyan goma duk Nijar kaf kuɗi ga su mu ranar miliyan goma to yanzu ba mai miliyan goma ba a a har mai miliyar goma zuwa yi shi kuɗi ba sai gwamnati ba tun da miliyan go- miliyar goma miliyan ka- kamar sai ka buga miliyan goma so dubu sannan da ka samu mi miliyar goma ko to yanzu a miliyar goma a yanzu nan ba kuɗi ba ne akwai wanda sun wuce haka ka gani don haka Allah ya baka kuɗi ba wani abu da arziki na Allah ne ko amma duk zuciyarka in ta kwaɗe ta zuwa ga duniya kullum abin da kai illa wahala shi yasa ka ganin da wuya ka samu mutanen duniya wanda adda alƙibla siyasa ta koma haka dan siyasa yau in kana bashi kuɗi kuna ga ci sai ce wali kake dan aljanna kake da radda duk ta juya ga sai ce kai waɗannan mutane ai da ma muna tare da suna ai waɗannan mutane yalla ma ai an kai an kai konkur an gane ko jarabawa ta shaidanci da su da shaidan bayan da suna canye shaidan shi ke shiyasa sha'ir an ya siffanta dan siyasa ba duka ba in munci kuma duk dan siyasa ya ce ya duru ma'azujajati haifu darat alarama ya duru ya ya duru yana juyawa ma'azujajati tare da madubi haifu darat duk inda madubi ya kewaya kasai inda madubi yake in ka kalli kanka nan da ka gani muska kanko to duk inda duniya ta kaci su canna suke inda za a gani su yace kai wa yalbasu lis siyasati alfa lubsin riga dubu ne sa cikin siyasa in yazo wajen bukayi shi ma ya yarda da su ba a ci gaba sai da su in yazo wajen mallamai ce to kun san mallan in ba da kuka roƙon Allah ba kasan kafa ga al'amura ba su ta haya an gane ku eh in yazo wajen matasa ya ce to kun san kasa ba ta ci gaba sai da matasa in yazo wajen yan kwaya ya ce to za a ba ku kuɗi eh ku samu kuma ku ku ƙara eh dan saboda kun san da ku da muka yi ha a dauki ma yan kwaya a ba su addaye da bindigogi a ce su yan sara suka da yan menene da menene in yazo wajen karuwa ya ce to ai kun san mata adon gari in yazo wajen sarakai ce to ai ku ne uwayen al'umma eh ku ne uwayen al'umma ina fata ku ce eh duk inda ya fada haka nan da. to Allah kai mu da tsari to duk da yake akwai aya ta 61 amma ba za mu iya bayanin ta ba sai mun hada da aya ta 60 sai Allah ce to innamas sadaqatu innama tufidul hasr sadaqa na ana nufin mi zakka ana ramma domin in ka ji an ce sadaka akwai wajiba akwai da ba wajiba ita zakka sadaka ce ta wajibi me yasa aka sai mata suna sadaka ala ramma ifosi in ji zabar wawa ƙwara abdullahi ne sami sabon sassa sai mutu ya gaskata zai bayan daga su dukuna to sadiq aboki daga na da cikin suzo aboki nesa saboda kana gaskata shi na gaskata ka to sadaki shi ma su daga sadaka na yasa an ka taimaka an ka taimaka sadaki sadaq alif ɗaya ta karamar bahaushe ce sadaki saboda yana gaskata kana son mace duk wanda kaga mutum na butsul butsul butsul dan MC MC da dan ustaz ustaz mai zuwa wajen hira tunda akwai dan ustaz ustaz na zamani da an ce kawo sadaki ya daura aure yanzu da ana gane mai son mace da gaske don da bai son ta da gaske wanda ke so sai ce to zai kawo ya turo magabata kuma ko ya ce zai kawo ka a yarda sai in ya kawo don wani zuwa cewa zai zai kawo ya tafi makaryaci da to innama sadaqatu ita zakka na ita ake nufi dan wanda ya bada ta ya yarda sadaqa bi wa'dillah ya yarda alƙawarin Allah in ya bayar Allah zai lunka mai kuma Allah ya sa mai albarka a cikin dukiyar shi a duniya kuma ya lunka mai ma a duniya in ya ga dama lil fuqara ga talakawa wal masakin da miskinai wasu malamai suka ce da miskini da fakiri duk ɗaya wasu suka ce a'a fakiri yahi miskini wasu suka ce in an kan raba su idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa idza taraka in sun kararraba to istama'a sun haɗu in an ka kawo alfukara ba kawo masakin mutum miskinai sun shiga ciki in an kawo miskinai su kaɗai ba kawo fukara ba fukara sun shiga ciki amma an ka kawo fukara an ka kawo masakin mutum sun bambanta shi ne ka'idar kamar al'islamu na da al'imami in an ka kawo islam ba ka imani ba to imani ya shiga ciki in an ka kawo imani ba ka islam ba islam ya shiga ciki an ka al'islamu wal imani to sun bambanta wallahi abdullahi ka ga ka'ida إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع wasu malamai sun kace a'a to nan tunda an bambanta kenan nan yanzu tunda su ijtama'a sun haɗu da faqiri da miskini to iftaraka sun bambanta to sai an kai sabani shin da faqiri da miskini wani na haitalauci ko cikin tafsiri da aka gabatar can wasu dur rahma ibn ka wannan bayani wasu kace faqiri yahi wasu kace miskini yahi amma zance mafi inganci muka duba miskini fakiri ya yi miskini talauci don ya ce amma safinatu fakanat li masakin ya amalu na fil bahar kaga su waɗannan masakin suna da mi suna da abin da suke nema abinci sai dai bai ishe su bane bai daukar nauyin su irin yadda ya kamata mun gane ko shi ko fakiri da babu komi yan an samu abincin yau to na gobe ma sai yayi waya ko ba haka ba sha'irin ce yamshi alfaqiru wa kullu shay'in tuddu wan nasu tughlaqu dunahu abwabaha wa tarahu mamqutan wa laysa bisalim wa yara al'adawata wa la yara asbabaha hatta alkilabu idha ra'at rajul gina qamat ilayhi wa harakat adnabaha wa idha ra'at faqiran mashiyan qamat ilayhi wa kasharat ayyabaha wasu kace qamat ilayhi nabahat alayhi wa kasharat ayyabaha gaje ce yamshil faqiru talaka yana tahiya wa kullu shay'in duddu da shi da komai ke yi abu wanda su tughlaqu dunahu abwabaha mutane suna mi boye mishi suna kulle kofofin su ko ba kulle kofa ba da an gan an san yana tafi duk wani abu mai tsada da mai daraja da kuɗi duk sai a boye wa tarahu mamqutan za ganin shi mamqutar abin kyama daga maqatuna kabura maqtan inda Allah walaysa bisalimin bai da zaman lahiya da kare shi kasa akwai matsala wa yara al'adawata wala yara asbaba yana ganin adawa amma bai san bai san yana ganin adawa bai ba ganin sabubbanta amma mun san sabobin talaucin na Aisha hatta al-kilabu idza ra'at rajul al-gina hatta da karnuka ko karnai in sun ka gama abucin wadata shine rajul al-gina mala Abdullahi namijin wadata kenan ma abucin take rufi qamat ilayhi sai kaga kare ya tashi wa harakat aznabaha sai su motsa bindin su wutsiya kenan sai ga zuwa son sanarka ka sha gazu na malam abdullahi ka kawo bulla ka watsa ga rawani ka yi shiga mai kyau ga takalmi masu tsada gare da ya tsinka sai zo shina shina son sanar jikinka yace wa idza ra'at faqiran bashiyan amma in kare ga talaka ya wuce da tuwahi sun cakkece sun yi dauda yace qamat ilayhi za su yi zuwa gare shi wani yace a'a nabahat alayhi za su yi mai haushi wa kasharat an yabaha su bude hakura wow wow wow Allah kai mun tsari da talauci اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن العجز والكسل والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال أي تنك جاء النبي عليه الصلاة والسلام تلوشي توبة لتنام sannan talauci rashi ba ba ba ba aibi bane in ka bi Allah Allah zai taimake ka dan ka talauci ya saka kaje wajen cin amana kuma sai ka ƙara wani talaucin ke eh eh Allah ya sani to sai Allah ya ce inna masadaqatul lil fuqara'i wadanda za a ba su ne fuqara wadanda ba su da abincin da za su ci ko na gobe ma ko ne sai an yi buga buga wal masakin da kuma miskine wadanda suna da dan abinci amma ba mai yawa ba tana yawa ko na wata ɗaya ko na wata biyu ko ko akwai dan abin da aka aiki ana samun wani abu wal amilina alaiha da wadanda sun kai tsaye an kai aikin zakka a kawo ta a tattara ta a raba ta duka suna ciki wal mu'allafati qulubuhum da kuma wadanda ake son jarran su an gane ko wadanda ake lallashi wasu malamai suka ce sabin shiga cikin musulunci sai a ɗanɗan musu don kasu balli ko kuma a'a masu rauni imani waɗanda suna cikin musulunci amma imanin su akwai ɗan rauni rauni kasu zo a ya lalace don ka hare ga taimaka ma irin waɗannan sai a mai da su wani cikin wani addini shi yasa ONG ONG sun kai yawa na turawa a samu mai rauni imani a wuce da shi an gane ko wal mu'allafa ta kulubun koko shugabanni waɗanda suke na kakarai waɗanda ba sa barin a yada da'awa a yankin su amma in ana ba su suna bane a yada da'awa to sai a dandan musu akwai dai maganganu da dama dama mu'allafa daga jan zuciyar mutum ne sanya kauna wa allafa bai da kulubi kuɗi ko suna sawa mutum ya so wani abu ko ya kyamace shi wani lokaci ko ba ka nan bane ya kuwa wa fir riqabi da kuma riqab bayi wasu malamai suka ce sai bawa wanda an ka ba kata ba wanda bai gidan shi ce ka rinka kawo kaza kaza wasu suka ce a duk bayi suna shiga ciki kuma riqabi kin shin sai mu'minai ko ko hadda kafiri don fatari ya kabatin mu'mina yace ko a can kafara wasu kace har kafiri in an ga alamun yan an yantar da shi zai ma musulunci aiki ko zai musulunta ana iya wasu kace a'a a dai yantar da musulmi dai akwai musulmi yahi zama tabbat wal gharimina da kuma wadanda ake bi bashi ana ba su zakka amma ba a cewa a'a alali alali lissahi kana bin mutum miliyan guda sai kai da zakka guda ta miliyan guda sai ka cire shi to wane lokacin da zakka yayi na hidda miliyan guda zan baka eh kuma yanzu ka san akwai miliyan guda din kare mutu shikenan Allah ne kasa mai kuɗi ya iya tsaya masu kuɗi sai wanda Allah ya abin wa fi sabilillahi kuma da fi sabilillahi jihadi kenan ko ko malaman da ke da'awa ko mutumin da in ji waɗansu malamai ya tsaye da kanshi don saboda ya karantar da 'ya'yan al'umma wa bin sabili da matafi faridatan min Allah farilla ce abuna wanda Allah ya yanka asalin fardu shine alqatu Allah ne ya yanka wannan rabu min Allah daga Allah wallahu alimun hakim Allah alimun basadina ya san wanda ya bayar da wanda bai bayar ba kuma ya san wanda ya yace a bashi ya san abin da ya kamata a bashi ko an bashi ko ba a bashi ba hakimun Allah gwani na duk abin da ka jira wanda Allah ya daidai da Allah ba zai taba yin rabon da ba daidai ba don Allah bai da bukatar dukiyar kuma shi ya halice ta kuma shi ya ba ku kuma shi muku alƙawarin zai doka mu da haka in ka dace a ba wani ba son raina ba sabanin yanzu da suke yi mutumin da zakka ya kamata ya bada ta miliyan 100 sai shi da miliyan uku kawai ya sa ai layi ya ba mutum dubu uku shikka jikka sai a ce yana hidda zakka da wanda ka ɗauka shi tura wa ɗayan aboki ne mai kuɗi miliyoyi ba ba karan bane shi ba wancan ya tashi shi tura wa ɗayan wancan miliyoyi shi kenan an yi abinda yan gidan ne lokaci ma shanjaman da frequency da sauransu waɗannan duk Allah ya san da zamansu ko ku a tashi a ba mawaki miliyan goma zakka mallan kuma a tura mai buhun shinkafa saboda shi mawaki zai daga murya shi waɗi an ba shi kaza duk waɗannan abubuwa ana yi Allah dai shi muna tsari wannan dukkan kana kan yi ma dan Allah subhanahu wataala ya sa abin da ka aikata saboda hatsarin dukiya in ji malamai shi sa Allah bai bar ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi rabonta ba a'a sai ci shi na zai rabonta ganima Allah ya rabanta wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi wa khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa litama wal masakin wa bis sabil fai'i shi ma wanda shi ba sai an yaki tun da ganima sai an yaki ne fai'i kafare su ji tsoro su gudu ko a kewaye su su sayar da su tafi ko ba ka nan bane to wannan fai'in daga fa'ana raja'a dama Allah ya yi duniya da arzikin ta don mai bauta mishi wa dan kahiri mishi sa an kira ta fai ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura ko ba ka nan bane to Allah ya ce fa lillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba wa litama wal masakin wa bis sabil mun gane wannan fai'i kenan kaga Allah ya rabon shi gado Allah ya rabon shi yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu haddil unsayayn tun daga rijali nasibun ma tarakal walida wal aqrab mun gane ku to haka kuma zakka Allah ya faɗi wanda za a yi inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alayha saboda mutane game da kuɗi ko annabi kace suna yaba cinka ba su da imani in dai harka ta kuɗi ta shigo ko harka ta neman matsayi ya shigo matsayi na siyasa ko kuma matsayi na gargajiya ko harka mace ta shigo to mutane ko annabi kake in baka yi annabi sai sun zargi ka mun gane wannan kyau ko Allah ya sauka to sai Allah subhanahu wataala ce wa minhumul ladina ga inda tawjihul qira'ati shi ma yake aya ta karshe wanda ya kamata mu dauka a cikin wannan karatu wa minhum daga cikin su dama mun ce da kaga suratul tauba ta ce minhum ai babu janko daga cikin su alladina yu'zuna an-nabiyya wadanda suke cutar da annabi kaga fi'ili mudari'i an gane ko yawa al-iza'u kuma kala biyu ne akwai iza'ul hissi akwai al-ma'nawi mutun ya cutar da kai al-hissi kamar ya ce ya soke ka da yuka ko mashi an gane ko ko ya jefa maka dutse ko abin da ya kamata ka akwai alma'anabu shine min wanda kawai mutum ya soke ka ya ce dogon banza gajeren banza baki da sauransu an gane ko wanda duka iza ne ma'anabu to Allah ce akwai wanda suke cutar da annabi fi'ili mudari'i ne jibo allazina nan ya nuna munafikai daga cikin su dan ya ce minhu الذين يؤذون النبي يؤذون في إلي مضارئي يفيد التجدد والتكرار يودا gobe aikin su kenan ba su da ko aiki annabiya manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam imamu nafi ya karanta annabiya in mun ce annabi da annabi dun ma'anar su daya mun hunta kenan alhamza ce ta zo karshe aka mai da ta yawon aka ce annabiyu wasu ka ce a annabiyu daga annabuwa ne shine asharaf daukaka annabiyu kuma fa'ilun ne bi ma'anar fa'il au bi ma'anar maf'ul fa'ilun bi ma'anar fa'il ma'ana annabi mai ba da labari dama ko an karɓi sawa hayi ai zai ba da labari wasu ka ce fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul ai ana ba shi labari to duka dai babu matsala annabi za a yi masa wahayi an ba shi labari ya zan maf'ul zai ba da labari zuwa ga ɗansu ya zan fa'il magana ta rike ta ƙari sai Allah ce wa yaquluna suna cewa shi annabi huwa uzun shi annabi uzun kunya ne bala abdullahi huwa uzun shi kunya ne kaga ai ba haushe zai fahimta wannan ba masali ko mun fahimta ba kawo nan kalima ta uzun imam nafi ya karanta wa ya ƙuluna huwa uzun uzun ya yi mami zalun sukuni to kaga in ba kana ata mutu ya sani ba in an shekara dubu ana karantawa da uzun da uzun mai wazo a kurungunci to duk dai ma'anar guda ce an gane ko wai abin shiri huwa uzun wadda suka ce kamar uzun kamar shi mazo sallallahu alaihi wasallam kan uzun tashbihul balighi in kace muhammadun asad ai an san muhammadu da ba asad da bane kidan muhammadu kal asad a tashbihul balighi ake kiran shi wanda ga cewa karatun balaga bai da bai da amfani ai haddara ka shanye ka'idodin da al-balaghatul wadiha kenan huwa kal uzun kamar kunnai yake me ake nufi da kamar kunnai sun ka ce suka ce ma'ana duk abin da an ka hudu ga gari sai ya zo ga kunne kenan inda suke da wauta maganganun da suka yi waɗanda wahayi ga sauka shi ba da labari sai su tsammanin wai annabi yana da 'yan koyi ne da zuwa su kamai shi yasa الله سبحانه وتعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم saboda abubuwan da suka sai kawai yi shi sauka mana kuma su gane wahayi ne sai su tsammanin wani ya Allah shi na bashi labari kuma taron da sun kai wa junansu sai Allah ya bada labari shi wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zalatu hadhihi iman wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarf ai babu kowa tare da kun da suna da rabu wasu malamai suka ce a huwa uzun an gane ku shi annabi sun ce kal uzuni na wai kamar kunne yake duk abinda an ka faɗa mai yarda shi wai sun duki annabi wawa musan wai in sun ka faɗi ba ba wai duk wanda ya faɗa ma magana ne yake yarda da shi ba kuma ga mai ba haushe yace ni ji shi addoli dauka ba ita addoli ba ka san sakarkarun mutane in mutum ya kware wajen yaudarar cin amana da ƙarya tun shi da haɗi ana yarda sai kai babu wanda ya ce amana shi kai sun don ba a gaya mai ba wai an suka an yarda da shi ba haushe yana da kudin magana ya ce makahu bai san kana gani da ba sai kani shi in ba an ce mai kai kayi cin amana jiya da gata da kaza da kaza shi kadai kai ba a san bace amana bane kan ba dan banza da yusuf to sai Allah subhanahu wataala ce qul udhunu khairil lakum kina shi annabi udhunu khairin na fi ya karanta udhunu khairin lakum wadanda sun karanta udhunu khairin lakum wato kunne ne na alkhairi ko ba karmani yu'minu billahi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da Allah wa yu'minu lil mu'minina yayi imani ma'ana ya gaskata su na intabe bai ce wa yu'minu bil mu'minina ba don ba ai imani da mu'minai in kace amantu lahu ai saddaqtu amma in kace amantu bihi da nufin imani yana da cikin rukunin imani sai kai hattara a larabci shi yasa ƴan uwan annabi sun kace wa ma anta bi mu'minin lana wa lakum nasadiqun sai ce to wa yu'minu lil mu'minina kuma yana gaskata mu'minai kaga yu'minu fi'li mudari'in yufidu tajaddud wa takrar asalin yu'minu yu'aminu domin amana asalin shi a'mana wa yu'minu lil mu'minina yana gaskata mu'minai shi ma fi'li mudari'in yufidu tajaddud wa takrar mafhumuhu alarma mafhumul mukhalafa ya mafhumul mukhalafa anan anan eh eh je ka kakka ji tsoro ma dalla ala ramatu bai da kafare ba kenan su munafikai kasu sa tamani annabi ya yarda su shago ɗaya na an kai musu eh su tambadaddi na kaga da ce mu'mini za a nuna musu a'a an san da su ba mu'minai bane na gaskiya a wajen Allah kahirai na eh kahirai kuma na banza da yi ba su da wata kima kahirai ne na banza da yi ko ba ka tambari sai Allah subhanahu wataala ce min wa rahmatun lil ladina amanu minkum imam wato al-kisai imam hamza ya karanta wa rahmatin lil ladina amanu minkum in an karanta wa rahmatun lil ladina amanu minkum ba sai ko mun fahimta ba ko kuma in an karanta a qira'a ta hamza wa rahmatin lil ladina amanu minkum sai malamai sun kace ni in an karanta rahmatin a ƙira'a ta hamza kinan da an ka ce uzunu khairin an gane ko sannan kuma wa rahmatin kenan kunnai ne na alkhairi kuma kamar yana jin alkhairi kuma yana jin yana matsayin rahama gare su domin idan ya ji magana zai musu addu'a hatta zan rahama gare su ba sai kuma fahimta yawwa to an karanta wa rahmatul lil ladina amanu minkum to sai zaman to kenan aqafi na akan udhun udhunun wa rahmatun shi kuma udhunu khairin a qira'at hamza wa rahmatin to in an ce udhunu khairin an ka ce wa rahmatin sai zaman to kenan wajen yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina i'tiradi tunda asalin shi udhunu khairin wa rahmatin yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina aba an karanta qul udhunu khairin lakum kina aslin shi qul udhunu khairin wa rahmatun kina sai mutu udhunu khairin lakum wa rahmatun yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina ba sani ko mun fahimta ba duka dai in ka diba kira'o'in suna tafiya ne galibi akan ma'ana guda ko an ce kunne ne na alkhairi kenan yana yana sauraron alkhairi kuma yana saurare uzunu rahmatin kunne ne na rahama domin sauraron da yake musu yana tausayin su kuma zai iya sa yayi musu roƙo Allah samu rahama kaga wannan babu matsala in kuma an ce a uzun shi kunne ne na alkhairi wa rahmatun an gane ko kuma kunne ne na rahama domin in ya jiya abin zai zama alkhairi gare su haka dai dai ana tare da abu guda ban sani ko mun fahimta ba waɗansu malamai sun ce a'a wa rahmatun ba a tafi na akan uzunu ba sun ce nasƙina an gane ko atfi na akan uzun ko kuma zamanto atfi na akan yu'minu domin ita yu'minu fi mahalli raf'in sifa ce ta uzun sifa wato jumla in ta zo bayan na kira matsayin sifa take duk da ke ɗansu malamai da na hausun ce tana ilmantowa har an gane ko to tun da yana matsayin sifa ce ta yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina kenan jumla ta yu'minu sifa ce tunda ta zo bayan na kira an gane ko sifatun li uzun to kenan sai zamanto uzunun mu'minun kunne ne wanda yake mai gaskatawa wa rahmatun kuma kunne ne na rahama ina fata an fahimci wasu ka ce a'a khabaru khabaru mahdhufin wasu ka ce a'a shi rahma in an karanta da dhamma matsayin khabar yake kenan huwa rahmatul lil ladina amanu minkum shi rahma ne ga wanda sun kai imani daga cikin kuma ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to nan ya ce nan kuma lil mu'minina lil ladina amanu minkum a'a shi asalin shi da Allah ya turo shi rahama an gane ko kuma rahama ne masu ga lil alamin su munafikai in ba dan da manzo Allah sai rahama ba an san kafirai ne sai an sai aka kashe su sun dan samu dan sauki a nan duniya eh sun dan samu har da kafirai abin da ya saba Allah kasu ba wani lokaci saboda wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim ko ba kana ba to sai Allah ce walladina yu'zuna rasulullahi lahum azabun alim wanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da azaba mai mai girma shi yasa duk wanda kan ga yana kokarin sukan manzo ko cutar da shi ko a wani zamani in dai bai bari ba a nan duniya shi na da azaba mai radadi lahira shi na da azaba mai radadi sai ce wallazina yu'zuna fi'li ne mudari yufidu tajaddud wa takrar in ba ya tuba ba in kuma ya fito ga fili ya faɗa ya zagi annabi ko ya tuba inji malamai ana kashe shi ina fata an fice yawwa to abinda zamu ƙara anan shine cewa rahma waccan ta cikin suratul anbiya da rahma ce amma kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma al alamin ba ana nufin mutane ne ba har dabbobi don ya zo da yadda za a yi mu'amala da dabbobi da komi da komi sai kuma waganan rahmatul lil ladina amanu minkum rahma khassa ce ake nufi ba sani ko mun fahimta ba yawwa sannan kuma da aka ce wallazina yu'minuna rasulullahi lahum azabun alim suna da azaba mai radadi dama Allah ya ce mu annabi inna kafainaka almustahzi'ina mun isar maka da duk masu izini yasa duk wanda kaga yana kokarin kai kan shi wannan wuri to halaka ta bayyana gani shi yan qur'ani yana da gitattu sai ce wai an ce in mutum ya zagi annabi kashe shi za a yi amma in ya zagi Allah in ya tuba ka kyale shi wai ka yi wai ai ba ai ba cewa na an kai annabi ya yi Allah ba haka ake nufi shi Allah in ya tashi halaka shi da kun fa yakun sai shi halaka shi tsakanin shi na da bawa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu kenan in kuma an ka bari kowa ya zagi annabi karshe dai ai za a kai ga zagin Allah sai a toshe kafar mun gane wannan dake ko sannan da Allah ce innal ladina yu'zuna Allah wa rasuluhu sai ce mi la'anahum Allah fi dunya wal akhirah kaje sakamakon masu cutar da Allah da mabuci in dai kana Allah ya tsine mamutu in dai ba tuba Allah ya mamutu da buwa to ya bayyana tsinanin shi an gane ko to sannan wal ladina yu'zuna al mu'mina bil wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina Allah shi mun tsari da cutarwa mu cutar da wani kuma ya an cutar da mu Allah shi gura kariya Allah shi ba mu hankulin jurewa mu tabbata akan imani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ranar da zamu haɗu da Allah dan uwa ga dukkan alamu lokaci yayi halinsa dan ya kamata mu dakanta sai darasin mu daga gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa da mutum da Allah subhanahu wa ta'ala wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh